بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar laraba ce da ke daidai da sha hudu ga watan safar na da shekara 1432 daidai da sha tara ga watan januwari shekara ta 2011 wannan shine kasar na ainihin shida daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin al'ilal sagir na al'imam al-hafiz abu isa muhammad ibn isa ibn saurata tirmidhi allah ya gafarta mishi muna babin farko na wannan littafi ko kuma mu ce mas'ala ta farko wadda ita ce mas'ala mafi girma a wannan littafi wadda al'imamu tirmidhi ya kawo bayanin cewa duk hadisan da ke cikin wannan littafin nashi baki ɗayansu malamai na aiki da su ma'ana shine in wasu ba su yi fatawa da su ba wasu sun yi fatawa da su yace sai dai hadisai guda biyu hadisin abdullahi dan abbasin cewa annabi ya haɗa sallah a zahar da la'asar da ainihin wato magariba da isha ainihin madina ba tare da tsoro ba ba kuma a halin ainihin tafiya ba wannan kenan duk da wasu nusa ku kiyaye na wannan ainihin littafin na turmizi an samu cewa ba tare da tsoro ba ba tare da ruwan sama ba a wata nuska ta ainihin sharhin ba tare da tsoro ba ba tare da rashin lafiya ba ina fata an gane to wannan hadisi ne babu shakka dangane da ingancin shi hadisi ne ingantacce amma tirmidhi ya ce ya bayyana illar da ke ciki ma'ana ba illa yake nufi illa wadda ka sani ta naƙadi ba yana nufin illa ta ainihin nasa wato yana nufin hadisin an shafa hadisin mun tattauna wannan mas'alar don haka duk wanda ke sauraron wannan karatun don ya fahimci hakikanin ina muke ciki a yanzu to dole ne ya koma ya saurari kasusuwan baya sannan sai hadisi na biyu wanda shi ma hadisi ne sahihi babu ainihin shakka dangane da ingancin shi al-imam ahmad ya fitar da shi haka shi kanshi tirmidhi din hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa idan musulmi ya sha giya ku yi mishi bulala in ya sake a na biyu ku yi mishi bulala in ya na uku ku yi mai bulala in ya na hudu ku kashe shi wannan hadisin ma tirmidhi ya ishara zuwa ga maganganun da suka nuna cewa an shafe wannan hadisi to duk da jiya mun ba da amsoshin da ya kamata game da waɗannan hadisai amma sai muka ce akwai fa waɗansu hadisan ba su kenan ba waɗanda wasu malaman ma suka yi da'awar cewa an shafe su ko an daina aiki da su ko kuma zahirin ma'anar da ke cikin su ba za a ɗauke ta ba ko makamantan haka to ina son ku gane duk gaba ɗayan dalilan su na tattaruwa ne yana komawa zuwa ga ɗayan waɗannan dalilai ko ƙari akan haka na daidai annasku na biyu ainihin abba'af na uku ghairul ma'anar mutabadar sai na hudu saurara tukuna mu dan tattauna wannan ko dai za su yi da'awar cewa an shafa hadisan ne kamar hadisin kisan mai shan giya a karo na hudu ko kuma hadisin zai zama asalin shi dama hadisin mai rauni ne don haka sai malamai su ce wannan hadisin a yadda ka ji shi eh malamai sun haɗu gaba ɗaya akan a watsar da shi suna aiki da akasin shi kenan yanzu wannan ke nuna maka asali dama ba shari'a ba ce don haka ba malamai ne suka haɗu akan watsar da hadisin annabi ba don bai inganta ba amma malamai sun haɗu akan tun da yana da rauni to abin da yake ɗauke da shi ba za a bi ba sai zama ko dan ana da wasu dalilai na nassi karara ko kuma wasu dalilai waɗanda ba na nassi ne karara ko kuma an ki ɗaukan shi ne saboda ma'anar da ake gani a zahiri to hadisin ya zama mu'awwal domin akwai nassoshi ko a qur'ani ko a hadisi waɗanda bai halatta a ɗauki zahirin abin da suke cewa ba ba dan komai ba saboda akwai wasu nassoshin da suka zo suka fassara su ashe in mun fahimci wannan za mu iya ɗauko wannan ma'anar yanzu mu ɗora akan wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda al-imamu ahmad da ibnu maja suka ruwaito shi da annabi ke cewa wanda ya da Allah da ranar lahira kar ya shayar da gonar wani yanzu me yake nufi da gonar wani ana nufin matar wani ko kuma baiwar wani in har ka yi imani da Allah da ranar lahira to amma asali ne yake nufi baiwar wani shine karka je ka siyo wata baiwa da cikin wani ka zo ka sadu da ita amma ka ga sai ta abiri da da gonar wani to yanzu abin da wannan hadisin yake fa'idantarwa a zahirin shi shine ne ga gona ta ga taka to in har na yarda da Allah da ranar lahira kada in shayar da gonar ka ruwa yanzu kun ga wannan ma'anar to babu shakka za a ɗauki wata ma'ana ce wadda ba ita ce zahirin hadisin yake hukunta ba to wannan sai ka ci gaba da binciko sauran dalilai waɗanda ta iya yiwa a cikin bincikenka za ka yi ta ganowa wanda wannan littafin ibnu taymiya raf'ul malami an al-a'immat al-a'lam zai taimake ka wajen wannan binciken sannan sai wannan littafin sharhin ilal tirmidhi na ibnu rajab tare da ta'aliqat din da waɗannan manyan malamai suka yi da ta'aliqin ainihin ma'abad da kuma ta'aliqin nuruddin itar za su taimaka ka iya fahimtar jerin jerin waɗansu hadisan waɗanda malamai sun haɗu a kan kada a yi aiki da su saboda waɗannan dalilan ko kuma ƙarin dalilin waɗanda in Allah ya so ina son ƙure mana abubuwan da duk idan har rajab ya rubuta a cikin wannan littafi amma a takaice mun fara bayyana wasu daga ciki a jiya a yau sai mu ce wannan zan hadisu anas daga cikin su dai akwai hadisin anas fi akalul barad lisa'il ma'ana anas ne ya ruwaito daga ainihin mijin mahaifiyar shi abu talha game da idan dusar kankara ta zuba dusar kankara a matsayin abinci take ko kuwa a matsayin ruwa take ko tana karya azumi ko ba ta karya azumi yanzu wannan ainihin hadisin da aka ruwaito malamai sun haɗu akan rashin halaccin aiki da shi don yana nuna cewa babu laifi mai azumi don ya ɗibi dusar kankara ya ainihin sa a bakin shi ina fata an gane al'imam nuruddin al-haytami wato al-haytami a cikin littafin shi majma'u zawa'id wa manba'ul fawaid ya kawo ainihin wannan hadisi cewa ana so ce mutratu sama daraban فقال لنا أبو طلحة ونحن ظلمان سما تزبر بالدوسة تقنقرة muna إن yara a lokacin sai Abu Talha yake da mu na wulli ya Anas min zalikal baram dubo min ya kai anas daga cikin wannan dusar kankara fana waltuhu sai na ɗibo mishi faja ala ya akulu wa huwa sa'im sai ya rinka ci a halin yana ainihin azumi qala alasta sa'im sai ainihin anas ya ce ba azumi kake ba qala bala ce kwarai da gaske azumi nake inna hadha laysa bi ta'amin wala sharabin ai shi wannan ba abinci bane shi ko ba abin sha bane azumi yana karewa ne ko ta ci ko ta sha ko ta jima'i to wannan ta babin abinci kake ganin shi ko to ba abinci bane ba abin sha bane wa inna ma huwa barakatun min sama wannan albarka ce daga sama to tahhiru bihi butunana wadda take tsarkake cikin da shi قال انس انس يقول فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته سنجي نجوا النبي صلى الله عليه واله وسلم انت فهمت wannan da ke jama'a فقال سيكي خذ an amnika wannan magana da baffan ta faɗa na gaskiya ce ka karɓe ta ka yadda da ita rawahu abu ya'la al-imam abu ya'la ya rawaito wannan ainihin wato hadisi wa fi ali ibn zaid a cikin isnadin akwai ali dan zaid sai shi malam nuruddin haikali sai yake wa fihi kalamun akwai magana game da shi wa qad yusiqa ko da ike an samu an amintu da shi to cewa yusiqa an amintu da shi ba kai matsala kenan har yanzu ba a wanke shi ba don bai faɗi waɗanda suka amintu da shi ɗin ba sai ce wa bakiyatu rijalihi rijalus sahih sauran mazajen wannan hadisi mazajen bukhari ne wa rawahu al-bazzar bazzar ko ya rawaito shi mawqufan cewa maganar ta tike ne akan sahabi Abu Talha ba ta kai ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba to anan ina son ku tsaya a yi nazarin abubuwa kamar guda uku na farko aliyu dan zaid na biyu cewa bakiyatu rijalihi rijalus sahih magana dangane da aliyu dan zaid ya kamata a cikin gaggawa a samu a ga menene malamai suka ci game da aliyu dan zaid ina fata an gane ba ainihin al-imam al-bukhari bari mu ga me yace shi game da ainihin aliyu dan zaid ku taya mu dubewa daga waɗannan jama'a a rarraba don a marmaza a kwantar da wannan babban ɗaunar aliyu ɗan zaid ali ibn zaid saboda sai ga bukhari bai kawo shi ba a zahirin wannan inda ake neman shi da aliyu ɗan zaid ɗin bari mu ga annasa'i kuma fa ali ibn zaid eh aliyu ka mu gani to ka mu gani to kun ga nasa'i ya kawo shi nan kuma dara kutumi ka gani ba shi aliyu a'a wannan ai ali ibn yazid ne علي ابن زيد علي ابن زيد أنا ما باب سنة علي ابن زيد علي ابن زيد هنا من هو؟ من كنفع من ابن يزيد علي ابن زيد ها in aka sami matsala irin wannan to waɗannan mutanen suna daga cikin mutanen da aka yi rikici game da amintuwa da su ko ba amintuwa da su ba al'imamu zahabi ya rubuta littattafai don warware ire-iren waɗannan matsalolin daga cikin waɗannan littattafan gashi al'imam zahabi man fi kulli masihi wa huwa muwaffaqun aw salih al-hadith wanda aka yi magana game da shi a halin kuma muwaffaq ne ko kuma ma salih al-hadith ne shi gashi al-hafiz zahabi shi ya rubuta to irin nan in ta rikice za fa ka ɗauki lokaci ne da ranaku kana ta bincike akan irin waɗannan mutanen har sai ka gano menene hakikanin magana ta gaskiya game da waɗannan mutanen na fata an gane to saboda haka duk da darasi muke yanzu amma fa ita wannan matsala tana da muhimmanci ga ali ibn jaj ali ibn hashim ali ibn hashim ammar an wuce wannan kenan to kaga ga ali ibn zaid ibn jada'an علي ابن زيد ابن جعد جدعان باش ذهب يتي مسلم مكروما مسلم يا رويتو حديثي daga gare shi amma yana mai gwama shi da wani متعليق يتي علي ابن زيد ابن عبد الله ابن زهير ابن عبد الله ابن جدعان ابو الحسن التيمي البصري عرف بعلي ابن زيد ابن جدعان مات سنة واحد وثلاثين ومئة روى له البخاري في الأدب بخاري رويته حديثي دقريش الأدب المفرد فأصحيح هناك وانا انتبه وان كان تلك يوم دون إمام البخاري أنا رويته و daga masu rauni a cikin wannan littafin wa muslim muslim ma ya ruwaito amma fa makrunan ya gama shi bi sabitin al-bunani wal baqul haka nan ainihin suna sauran su abu dauda da nasa'i da turmiji duk sun rawaito da gare shi su ba a bayyana sun gama ba yace ka duba tahzibul kamal mujalladi na 20 shafi na 444 gashi nan sai ka dauka kai ta karatu rawa an Anas ibn Malik ya rawaito daga Anas dan Malik kun fara ji wannan riwayoyin kenan wa sa'id ibn musayyib da sa'id dan musayyib kaga tabi'i ne yana riwaya daga sahabi kuma ne daga tabi'i wa abu usman an-nahabi kuma ya rawaito daga abu usman an-nahabi shi ma tabi'i ne rawa anhu qatada qatada ya rawaito hadisi daga gare shi wa ma taqablahu kuma qatada ya riga shi nasuwa wal hammadani da hammad ibn salama da hammad dan zaid wa za'ida da za'ida ibn qudama wa zuhair ibn marzuq والسفيانان هكا سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري aqwalul a'immati fihi ne malamai suka ce game da shi aqwaluhum kasiratun jiddan fi tad'ifihi maganganun malamai na da yawa kwarai da gaske game da raunata shi in zurha fi tahzib yake ka duba su a cikin littafin tahzib tahzib mujalladi na bakwai shafi na 322 zuwa 324 wa nukatul hamyan da kuma littafin nukatul hamyan a cikin shafi na 212 to sai ke alhasil ina fata an gane annahu ضعيف الحفظ bayan duk wata tattaunawa da aka yi ko sai shi mai ta'aliki yake cewa hakikanin al'amari dai wato shi yana da rauni ne a wajen haddashi kun ji matsala ta daya kaga daga nan za a gane yadda malaman hadisi suke magana ka tuna abin da malam hansa ne yake me yake game da shi a kafin nan kafin nan sai da hansa ne wata magana ita ce yake ne shi kalam akwai magana to duk da aka ce akwai magana ya kamata a gane cewa maganar ba ta tsanani ba amma kuma ba ta kai a batta ba yana da rauni ne amma ta wajen hadda kun ji matsalar shi kaɗa wa fihi bid'atu tashayyu sannan a tattare da shi kuma akwai bid'a ta shi'anci to ibn hajar yana cewa sittanta mutum da wata ƙungiya bi mujarrabin ko itlaqin sittanta shi wannan ba ita ce matsala ba sai in an ƙara da wata kalma da ke nuna nunin abin to a nan an ce bid'atu tashayyu to kenan ba cewa aka yi fihi at-tashayyu to in ka karanta ibn hajar a cikin mazhabin nazar ta ga ce dan kowane musulmi na wannan iya danganta shi ga wata kungiya dan haka wannan ba zai zama razafaya ba amma cewa bid'a ce an ce to kaga wannan yana baka tunanin cewa akwai matsala game da nau'in shi an cin da yake idan da ya kai mazajin sahabbai kai tsaye za a ce mishi rafidiyun khabir idan kuwa da kadai mujarrabin goyon bayan sayyidina ali ne to shayyo za a ce to wannan kuma akwai sahabbai da yawa kama abdullahi dan abbas kama ainihin ammar kama abu zar duk wannan ba matsala ba ce amma gwama ta da bid'atu tashayyo to kuma wannan yana maka ishara galibi zuwa ga fifita aliyu akan usman ko kuma wasu matsaloli makamantan haka wakila a wata fadar ma aka ce ikhtilata ya sami ikhtilafi ya sami matsala kuma a ƙarshen rayuwar shi ta cuɗewar hadda don haka fala yustajji bihi za a kafa hujja da shi lakin sai dai kuma ba'athu muhtamalun raunin nashi muhtamali ne wato in an kai wani hali an gama shi da wani kamar yadda ka ji sun musulun sun yi yana iya karɓar ruwayar shi shi ne ihtimalin to yanzu kaga kuma saka shi cikin hudud na mukhtalitin ko ya yunkurar da kai zuwa ga wani bahasi wato ina son ne a aikace mu rinka fahimtar yadda fa malaman nan suke kar ka ji kawai ka ce hadisi da isi kai ma kai ka tafi kana cewa hadisi da isi ka ci ka koshi ko kun fahimta ba magana ce ka ci ka koshi kai ka yi ta cikin izza ba a'a kaga malamai sai suka sake yin rubuce-rubuce game da kuma irin waɗannan mutanen kaga gashi alkawakibin mayyirat fi ma'arifati man ikhtalata min ar-ruwati sifat to kun fahimta masu riwaya amintattu da suka samu ikhtilafi to gashi an samu abul barakat ya zauna ya rubutu musamman akan haka to waɗannan rubuce-rubucen akan mukhtalitin ga su muna da su sun kai wajen guda biyar ga su nan za a ga malamai fa ba barci suke da jama'a da haka duk wanda ya shirya wa aikin malanta kullum da gaske
an fahimta ga shi kitabul irtibab bi ma'rifati marrumiya bil ikhtilaf ta ji wannan kuma duk fa aikin malamai ne ba shi wannan kuma yake nihayatul irtibab bimar ruwa bimar ruwa min ar-ruwati bil ikhtilaf ina fata an gane mu'jamul mukhtalitina wannan kuma kamus din su ne masu mukhtalifan wato irin waɗannan tafan za su ba ka dama ne ka tsaya ka yi kyakkyawan bincike da ba'asi akan dukkanin waɗannan maganganun da aka yi akan ire-iren waɗannan malaman ga shi nan ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه وشي عمر ابن شاهين في يشي sannan sai riwayatul hadith alladhina sakata alaihim a'immatul jarh wa ta'dil bain at-tawfiq wa at-tajhil wannan wata mas'ala ce daban yanzu abin da nake so mu gane karshe wannan hadisin na Anas shi ya ja mana wannan magana kuma abin da kadai na so dama mu kai gare shi shine da yake ne fihi kalamun yanzu ne ji maganganu kenan yanzu wannan mutumin idan ya kaɗaiki da riwaya riwaya ki ta zama da'ifa kun fahimta amma in aka samu wani ya ruwaito shi ma ya ruwaito an samu muwafaka to shi ke nan yanzu za a iya karɓar riwaya shi tun da mun ga duk irin tsaurarawa ta imamu muslim da irin yadda muslim ya rinka yarke da wasu manya-manyan malamai da suke sassauci ga wasu amma ya sassauci ya ruwaito makarunan to kenan wannan mutumin in ya zo tare da riwayar wani za a iya karbe to tambayar ita ce ko wannan hadisin da muke tattaunawa an ruwaito shi ta wata hanyar ban da wannan to wannan ita ce magana da bari mu dan kara gaba kaɗan yanzu ko malam nuruddin zai amsa mana ita kafin fa mu dawo kan wata matsalar kuma ita ce da yake wa bakiyatu rijalihi rijalu sahih nan ma wata matsala ce tsira ce yake kala nuruddin arrajihu annahu mawqufun nuruddin yace maganar da take mai karfi ita ce wannan mawqufi ne ba marfu'i ba ne bai kai da annabi ba wa qad qassara al-haythami rahimahullahu ta'ala fi takhrij al-hadith yake saboda haytham ya takaita wajen takhrij al-hadith faqad akhrajahu ahmad fi musnadihi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin kitab al-muslim mujalladi na uku shafi na 279 bi isnadin sahihin an anas radiyallahu anhu qala mutirna bardan wa abu talha sa'in فجعل يأكل منه قيل له أتأكل وأنت سائل فقال إنما هذا بركة فدلت الرواية الراجحة على أنه رأي لأبي طلحة موقوف عليه تأوله تأولا وقد قامت الأدلة الجازمة على عدم الاعتداد به وانعقاد الإجماع على ذلك أيضا ولعله إن صح كان في ابتداء فرض الصيام وأي تنبير إتتي ni a wurina ba ta kasiri ne shi ainihin haifan yau ba haƙiƙanin al'amari riwayar nan guda ɗaya ce abin da ya zo a cikin waccan shi ne ya zo a cikin wannan sai dai waccan ta zo da ziyadatu raf'in ne to tambayar ita ce shin wanda ya zo da wannan ziyada ta rasa ba shi ne ya rawaito asalin hadisin a cikin musnadul imam ahmad ba shi ne tunda shi ne ya rawaito har yanzu ana nan kenan ma'ana dai in ma matsalar ce cewa ya tabbata daga abu talha to kenan daga raunin haddata shi ne mai yiwa zarɗaɗi ya faru a wata riwayar kuma ya zarce mai da shi marfu'i saboda haka kenan in mun fahimta da kyau ba da ruwan ki wannan hadisi ta wata hanya ba in ba ta shi wannan ba ɗaya kenan kenan yanzu ya tabbata wannan riwayar ko daga imamu ahmad din ne ko waccan ce da malam nuruddin hakan ya kawo ko ma dai ta yaya riwaya ce ba isiya ya rage saura matsala ɗaya matsala ɗaya ita ce baqiyatu rijalihi rijalus sahih wannan baya fa'idantarwa game da ingancin hadisi in har mun fahimci ilimin hadisi domin cewa rijalu ko rijalu sahih ko makamantan haka yana iya yiwa ya zama akasin haka ne eh rijalu ko rijalu sahih amma shin mazajen sun zo da sharaɗi irin na sahih dan akwai mazajen da mazajen bukhari ne amma kuma ba su zo da irin uslubin da sai in wannan uslubi ne ko sira ta karɓa ko ba da hadisi sannan bukhari ya karɓa ba su zo da irin wannan ba an tattauna wannan ba kuma ta ba a cikin karatun alba'is cewa akwai mazajen da ba ga mazajen bukhari ne amma kuma in suka ruwaito wani hadisi a wani wurin sai ake ba isi ne saboda bukhari da ya dauka wani da wani da wani mazajen su ne amma in wani da wani suka haɗu to zai zama da isi in wani da wani ne to zai zama sahihi to irin wannan zunubat din ina son ku gane suna nan da yawa a cikin littattafan Nuruddin Haitami waɗannan littattafai nasu da yake zawaid zawaid zawaid da sauransu zai zai ce rijalu fi rijalu sahih zai zai ce rijalu fi siqat sai sa Nasir Din Al-Albani a cikin muqaddimat tamamul minna ku je ku karanta ta sai da ya tsaya yake gaba ɗaya ka a ruɗu da ire-iren waɗannan ba kawai daga kaga an ce rijalu fi rijalu sahih ko rijalu fi siqat ko rijalu fi muwaffaqin wannan dalili ne akan kai kuma ka ce fi sahih ba ba akan iya samun akasin haka na haka jama'a kun ji kenan yanzu wannan hadisi a kaddara cewa marfu'in ne riwayar yadda ta zo kamar da Nuruddin Hassan ya riwayo ta me yasa malamai ba za su haɗu akan watsi da ita ba don ba na ɗaya ba ta inganta ba na biyu kuma bayan ba ta inganta ba ta zo da wani abu wanda ya saba ma abin da ya zo a Qur'ani da hadisi ko kun fahimta jama'a wannan matsalar mun taɓa tattauna ta da daɗewa da daɗewa a karatun sifatin sala a lokacin da albani yake kawo rusa hadisin ikhtilafu as ko ashabi kan nuzuli na nukutu baitin kabita baitin yayi ishara ga littafin ibn hazm al-ihkam fi usul al-ahkam ibn hazm yace yaya za ku lazimta mana mu bisa habbai waɗanda suna iya kuskure suna iya daidai sai ibn hazm ne ta kwararo waɗannan riwayoyi to amma shi ibn hazm ya tabbatar da ingancin danganta wannan fatawa zuwa ga sahabi abu talha cewa ya tabbata abu talha yana da wannan ra'ayi to shi yasa kaji shi ma malamin din haitami yake in har wannan ya inganta to kenan sai dai a ce a farkon farlanta azumi ne a lokacin da abubuwa ba su kankare ba Allah madaukakin sarki ya taimaka ni kuma sai nake nuna muku maganar bai tabbata ba bai tabbata ba din don haka karka danganta shi jaziman zuwa ga sahabi Abu Talha to da wannan ne mai yiwa darasin mu yau zai kai ga wata matsala babba ita ce matsala dangane da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da sauran malaman fiqh da ake danganta maganganu gare su za mu zo shi ne darasin mu na gaba in yanayi ya bayar da lokaci a yau insha Allah akan inda za ka ji turmiji maganganun da yake ɗirewa daga Malik da Auza'i da Sufyanin Sauri da Ishaqa da Ahmad za ka ji zai kawo maka isnadodin su kuma isnadodin za ka ji sun tabbata cewa ingantattu ne zuwa ga malaman sai Ibn Taymiyyah a cikin Iqtida'u Siratal Mustaqim yake tunda dai har ana hujja da maganganun sahabbai to dole ne a rinka tace ingancin su tukuna kafin a danganta su gare su abin nake so na kai gare shi ke kafin ka danganta magana kaza zuwa ga sahabi ka tabbatar tukuna ta inganta zuwa gare shi to in Allah ya so mun zo wannan darasin za mu tattauna nizam na inda ake zaƙulo isnadodin maganganun nan na sahabbai da fatoyinsu da kuma yadda za a iya gane ingancin su ko rashin ingancin su don gaskiya saboda Allah an daɗe ana fama da wannan matsala wani lokacin sai ka kawo hadisi sai ne ce ya duba a cikin sharhin barkani na muwatta ko ya duba a cikin sharhin sibul salam ko ya duba a cikin nomul autar ya ga wasu ra'ayoyi na wasu sahabbai waɗanda sun saba wannan kenan suna sai ce kenan suna sahabbai sun yi saɓani a kan matsalar tun da sun yi saɓani don menene kai za ka riƙe hadisin ka ce dole sai a tsaya a kan shi bayan su da aka gaya wa hadisin na gaba ɗayan su ba su haɗu a kan shi ba sai kuma zaka ce dole sai mun haɗu a kan shi to wannan itirabin zai iya tasowa ne kadai in ka iya tabbatar mana da ingancin waɗannan maganganun daga waɗannan sahabban sannan ka iya haurawa zuwa ga cewa sun yi saɓani misali in ka karanta yin autar za ga cewa daga cikin waɗanda aka ruwaito sakin hannu daga gare su akwai abdullahi dan jubair to sai da maganganun guda biyu ne masu karo da juna an rawaito sakin hannu da gare shi a wata riwaya wa daga cikin waɗanda aka rawaito sakin hannu daga gare su akwai abdullahi dan jubair da ke da maganganun guda biyu ne masu karo da juna an rawaito sakin hannu da gare shi a wata riwaya kuma an rawaito rungumewa to yanzu ya ce za ka tabbatar bi mujarrabin ka karanta ta anil al-awtar to turmizi yana son ya nuna maka irin waɗannan maganganun lallai ne a kawo isnadin su a bincika a tabbatar shin da gaske abubakar siddiq ya yi fatawa akan in mace ta zina in za ta yi aure ba sai ta yi istibra'i ba wannan magana misali sai da sabu ya danganta ta cikin fiqh sunna ga abubakar cewa wace ce ake sa ta take yin idda ko takaba ko istibra'i ita ce matar aure da aka sake ta matar aure da aka mutu aka bari matar aure da aka sadu da ita da kuskure amma zina ce ta je ta yi ba matar aure da ke ita sai aka ce sayidina abubakar ya ce kawai yau wannan zina ta faru to an gina ko gobe a iya daura masa aure to yanzu wannan magana an danganta ta ga abubakar ana bai danganta ta ga abubakar bai tafrijin ta ba ya ce a duba a cikin al-musannaf na ibnu abi shaiba ko abdurrazzaq bai ce a duba sunna kubra ta al-imam al-baihaqi ba bai ce a duba muwatta ta ibnu malik ba bai ce a duba wani littafi da ke bada muhimmancin tattara fatoyin sahabbai kamar sunan darimi ko tahzibul asar ko ma'arifatu sunan wal asar ta al-imam al-baihaqi duk da faɗi irin waɗannan tafai ba kuma sai da sabi mu'asir ne a wannan zamanin yake idan ma ya ce ya ɗauko ne daga cikin sharhin littafin nawawi al-majmu'u sharh muhazzab har yanzu dai ba isnadi ne a cikin wannan littafin ba in ma ya ce daga cikin littafin al-mujri ne har yanzu dai dan galibi waɗannan maganganun irin su daga nan ne yake dubowa ashe kun ga wannan zai ƙara maka magana ta gaba wadda nuruddini muka karanta a jiya yana yaba littafin turmudi cewa to wannan yana nuna irin yadda littafin yake da nagarta maka amintu game da hadisan cewa duk hadisin da aka yi aiki da shi zai bayyana maka wanda ba a yi ba kuma zai ainihin nuna maka ba a yi ba to kuma darasin mu na gaba shine zai zai ka maka isnadodin mazhabodin da yake kawowa zuwa ga malaman kaga wannan zai sa ka fi matsuwa da maganar da zaka danganta zuwa ga Sufyan sauri yadda ta zo cikin sunan Tirmidhi yadda yadda zaka dauko a Mailul Awqar ko a Subul Salam to balle ka kai ta fannin malikiya Fatihul Jawad malam Yahuza nan kurkusa kurkusa ka je ka dauko sauran littattafai irin su sharhin muwatta zarqani irin su sharhin abin nan muktasar da fiqi da makamantan waɗannan littattafai waɗanda danganta maganganun suke wani lokacin sai kaga ɗan ƙasin an danganta magana gare shi guda biyu kuma sun yi karo kuma duk a cikin mazhabin imamu malik sai a danganta maganganun zuwa gare shi guda biyu kuma duk sun yi karo wato kai abin da kenan nake cewa a cikin lallai ne kafin mu danganta gare shi na iya tantancewa in ba haka ba fa sai muka zo gaskiya mu rinka tasbiri din da hikima mu ce ruwiya hadha mazhab an abi talha wa abi musa al-ash'ari wa kaza wa kaza wa kaza wa sara alayhi al-hanafiyyun ko kuma ba'd al-hanafiyya Allah mu daukakin sarki ya taimaka to kun ji wannan kenan dan haka malamai ba sa aiki da wannan hadisin na Abu Talha to yanzu haka tambaye ka dalili sai ka ce ne saboda bai inganta ba ko kun fahimta ومنها حديث ابن أم مكتوم هل يكون في حديث ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضروره من آه من آه ضرره ومن ضرره وعدم قائد والسيول حديث من أم ابن أم مكتوم ونديكا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كوكا يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع madina tana da kuraye da dabbobi masu cin mutane da yawa ko za a yi min izini in daina zuwa sallar jam'i da nuna kaho har annabi ya mishi izini sai kuma yace hal tasma'u hayya ala sala hayya ala sala qala na'am qala fa hayya hala yace ai in dai ka bi kai ka tawo walam yurakhis lahu wa fi riwayatin inda abi dawud inni rajulun barirun sha'isun sha'isun dar شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني yake wani don Allah makaho ne sannan gidana yana da nisa yana ba ni da jagora da zai kawo ni masallaci sai ya sake kawo wata riwaya ta Abu Hurairah ta wannan hadisi cewa ja'a ana ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala innahu laysa li qa'idun yaquduni ila salah har dai kamar yadda yake yanzu ka ga wannan hadisin malamai sun haɗu a kan rashin aiki da shi shi ne menene hadisi yake cewa wannan makaho ne har an yi mishi izini sai kuma annabi yake mishi kana jin kiran sallah sai yake sai yake to karanta ka to wannan yana nuna ne ma'ana ko da makaho komai larura sai ya taho haka hadisi yake nuna ko malamai ba sa fatawa da wannan yanzu shi na sai yake wa qad bakara ba'dhum annahu la ya'lamu ahadan akhadha bi zalika an samu wasu malamai sun ainihin wato ambaci cewa ba a san wani malami da ya ɗauki wannan hadisi kai tsaye yake fatawa da shi ba cewa duk larurar da kake da ita dole ne ka tayi sallah malamai ba su ɗauke shi ne fatawa da shi ba don ka ce me yasa malamai ba su ɗauki wannan ainihin hadisi sun yi fatawa da shi ba wannan hadisi ta sahihi ne ya kamata ka gane haka amma me yasa ba su ɗauke sun yi fatawa da shi ba والله اعلم ba hadisin islami dan malik ne a cikin sahih bukhari da muslim wanda da ya kama rura irin wannan annabi ya karbi larura har ya nuna mai wurin da zai rinka yin sallah ya sallar a gida daga baya yake sai rinka yin sallar shi a wannan wuri to yanzu kaga wannan hadisin malamai shi suke fatawa da shi kenan sai ya zama wannan ko dai malamai sun fahimci kabiya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kace nata da ibnu ummi maktumin dan karye mai sassauci daga baya kuma ya saka lalaci a cikin zuciyar shi ko kuma wallahu alam wannan hadisin shi ne malamai suka ɗauka cewa yana da ma'ana wadda take an fahimci ta daidai da ƙawa'id islamiyya wannan kuma ya zo da wasu ainihin wato mashakka ko kuma makamantan haka don haka shi kanshi malam nuruddin da ya tattara matsalar anan sai ce wal jawabu annahu qad ulima anna hudur al jama'a yasqutu bil uzri ijma'an jawabin da malamai suka bayar cewa an san cewa halartar sallar jam'i tana sauka kan mutum da uzuri wani jumlatul uzuri al'umma na daga cikin ainihin jumlar uzuri akwai makanta idan lam yajib qa'idan in bai da jagora kama fi hadisi isbam bin malik yace kamar hadisin isbam dan malik ya huwa sahih yana nan ainihin a cikin bukhari sai ce amma zahirin hadis to shi kuma zahirin wannan hadisin da muke tattaunawa fa fal jawabu anhu فيما نختاره هو ما أجيب به عن حديث الأعمى كما في النيل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم منه أنه يمشي بلا قائد لحذقه وذكائه كما هو مشاهد في بعض الأميان يمشي بلا قائد أمسى كينا تسوي بدا ما شيء النبي يسنش شيء من مكاوة mutum ne mai hazaka mai basira ya saba zuwa masallaci shi kadai ba tare da jagora ba to yau ne yake neman umar sassauci sai annabi yake babu sassauci tun da ka saba kaga an tabbata ka bayar kenan da hadisi wace a ainiya to shine mas'ala ce akan shi kawai amma ba mas'ala ce da ta tantana akan kowa ba dan haka sai yace wa qad harrarna bahsa bahsa dalalati hadisi على وجوب الجماعة ومناقشة ذلك بتوسع في كتاب إعلام الأنام شرح بلوغ المرام الجزء الثاني. يا تتونين مسألة شرح إعلام الأنام ainihin wato sharhi ne da ya global haram a juz'i na biyu kun ji amsa dangane da wannan hadisin hadisin ya inganta amma kun ga ba shi ne malamai suke fatawa da shi ba don sun fahimci fatawa ce akan shi wannan sahabi zama kun fahimta wannan na a hadisin nahai an kiran ardi ina hukuncin ɗauki ƙasa gona ta bayar da ita haya ka ɗauki dubu goma ka bani a yanzu in zuba a aljihu ka je ka yi noma ko ka yi nasara noma ya kyau ko ba ka yi nasara ba wannan hadisin malam ya ce wa hiya a hadisi sabiha sabita hadisai ne tabbatattu ingantattu yasa malamai ba sa aiki da su kaga ga shi da kanshi ya tabbatar da ingancin to su waɗannan hadisan ina fatan ku dubi ba'asi a kansu na musamman a cikin littafin ghayatul maram في تخريج أحاديث الحلال والحرام من آل ناصر الدين الألباني وأن تتينا عند يوني وقرباوي جارا جنب مسألة حديثين سكا جونو إيجي أكو حديثين بسكي مدانا حلقين هكا أكو كما حديثين بسكي مدانا أكو رشن حلقين هكا وأن حديثين أبن بسكي كيوا أنهنا أنهنا تبوتي كبير كبير سيدي أيام جيجينيا yan baka gona ta abin duk da ka samu zaka bai rabi ko abin duk da ka samu za ka ban ɗaya bisa uku idan damina ta so ka samu dubu ɗari kaga za ka ban hamsin in rabi yarjejeniya ta kama idan dubu ɗaya ka samu eh za ka bani rabin buhu idan ba abin da ka ɗiba sai ganye sai ka raba ganyen biyu ka bani rabi kamar ka ɗauki dubu biyar ka bani a matsayin abin da ake kira zalla yanzu ni na ci kuɗinka a halin kai kuma ƙarshen ta daminar ta maka biya bai to wannan na daga dalilan da malamai ta gano annabi ya hana to da wannan hannu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi amma kuma ga malamai sun haɗu a kan aiki da aka fin wannan hannu amma kar ku manta ta na fasin a maganar shi ya ce ne wasu ne suka yi da'awar haka ta fahimta ko na baya ke mara ba ga galibi ta waɗannan hadisan duk da ake yin gubar mai ko albani ya yi ta gyara a kan magana ingancin su waɗanda ke da matsalar ingancin ko kuma matsalolin da suka ɗauke wannan matsalar tana daga ciki ta amma bizzat ku karanta baya ke mara ya tsaya tattauna wannan matsalar da dukkanin gamsasshen bayani akan cewa cewar da wasu suka yi da'awar ba a aiki da su wannan wasu ne ba sa aiki amma an samu wasu sun yi fatawa da su kuma su ne abin da yake ɗaya ko kun fahimta to shi ma ya tattauna ainihin wato wannan abin nan wannan mas'alar ba su ce yake cewa sassafi hayyu wa ghairi bima wa qad qala bi zahiriha tawus wal hasan wa ibn hazm kaji ba yawa an samu cikin malaman tabi'ai tawus da al hasan al basri sun ba da fatawa da zahirin hadisan cewa bai halatta a bada ainihin wato hayar gona da kuɗi ba ibn hazm ma ya tafi akan haka faqalu waɗannan malamai suka ce la yajuzu kira'ul ardi bi kulli halin sawa'un akraha bi ta'amin aw zahabin aw fidda da abinci ne ko da zinari ko da azurfa aw bi juz'in min zar'iha in ji ƙari ma ma'ana yanzu ka ba da buhu uku na shinkafa a yanzu a baka gona ko ka ba da zinari ko azurfa ko kuma wani ɓangare ma na abin da ainihin wato za a nuna a cikinta li itlaqi hadisin nahyi an kira'il ardi saboda shi hadisin ya zo da ya hana ba da ƙasa ɗin haya wa zahabal jumhur amma mafi yawancin malamai waɗanda ba waɗancan ba kenan sai suka tafi ila jawazi zalika akan cewa hakan ya halatta a bayar da kuɗin a yanzu ko a bayar da hatsin a yanzu ko kuma a yi yarjejeniya عملا بالاحاديث الصحيحه المستفيده في ذلك suna suka yi aiki da hadisai ingantattu waɗanda suka zo masu yawa akan haka bi shurutihi al-muqarrara amma fa irin wannan yarjejeniyar ta kuɗi ko ta abinci ko makamantan haka da sharuɗa waɗanda suka tabbatattu malam nuruddin ya ce wa huwa madhhabul bukhari wannan shine madhhabin da bukhari yake akai in dai an cika sharaɗi za a iya bayarwa wa qad uriya bi isbatihi fi tarajimihi fil muzara'a sai yace wannan ma'ana imam al-bukhari ya ba da muhimmanci game da tabbatar da waɗannan mazhabobi nashi ko wannan mazhabi nashi a cikin babukan shi da yake kullawa a cikin kitabul muzara'a magana akan harkar gona sai yace wa ujiba an nahay bi jawabaini sai aka ba da amsoshi guda biyu akan hani to can ga hani ba kuma umarni sai kuma jumhuri suka ɗauki umarnin to me suka ce game da hanin hamdun ai tafsirin nahyi ala kira'il ardi bi anna al murad bihi al kira'ul mufdi ila al gharar wal jahala sai suka ce hanin da aka yi sai suka fassara shi da cewa hani ne wanda zai zama zai zama akwai zarari a ciki akwai rashin tabbas akwai kuma jahiltar sharaɗin amma in ya zama babu gharar ba abin da zai kai ga rikici kuma abu ne sananne to wannan babu laifi kenan wanda aka hana gashi sai ce kama kanu yaf'aluna fil jahiliya irin wanda suke a jahiliya wa qad waqa zalika sarihan fi ahadith sahiha irin wannan ya faru karar a cikin hadisai ingantattu irin wanda aka hana din ce halin ba na haramci bane halin na karhanci ne irshadan ila i'aratiha don a shiryar da kai kai da za ka bayar haya ka bayar aro kawai don ka samu lada da kai yi wasiyar musulmi na ba'aduhun ba'adan don musulmi su kyautata wa junansu mala yace in zurta wasu a fi balika in kana son ganin faɗaɗawa game da wannan magana ka karanta sharhin sahihi muslim a juz'i na goma shafi na ɗari da casa'in da shida da kuma fatihul bari juz'i na biyar shafi na bakwai da shafi na sha biyar da shafi na sha takwas jama'a da ina fatan jama'a abubuwan da muke ɗaukowa ba ana abin nan barbayatul marabin ghayatul maram ya kamata a rinka tsayawa jama'a ana bincike ana tattauna waɗannan matsalolin ga ghayatul maram din idan ka samu wannan littafin a hankali za ka ga inda ya yi wa karbawi gyaran kamar da muke cewa dama matsalolin da yawa karbawi gyara banda takrijin hadisi daga ciki akwai wannan matsalar matsalar kira'il ard daga ciki akwai matsalar kiɗa wadda karbawi ya tafi akan halaccinta daga ciki akwai matsalar hoto wadda nan ma karbawi ya yi istirabi a cikinta waɗannan su ne matsaloli manyan na guda uku waɗanda a zuwa yanzu zan iya tuna ainihin gyare-gyaren da ya mishi to kana buƙatar ainihin wato ka samu wannan littafi غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام بعدين كل بدن كتوى كتتونا ونم ككرم تاك كتتونا ودا malami ya tsaye wajen yaya ya ɗauko hadisan to amma shi kuma a zahiri a iya abin da na sani ya karkata akan hadisan hannun ne don haka su hadisan da suka zo na halacci sai amfani da ƙa'ida ta usul akan tabbatar da cewa ai su dama sun zo ne yawa sun tabbatar da abin da ake a kai don haka sai ɗauko ka'ida al-mahzur muqaddamun alal mubih waɗannan sun ce halal to abin da ma menene halal ne to waɗanda suka zo suka hana ɗin sai tabbatar da su tun da dai suna sahihai ne to lallai na fatan a karanta wannan ɗin insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji to ashe kun ga akwai buƙatar wannan darasin a tsaya a bi shi a hankali saboda kun gane ta ɗalle wasu matsaloli waɗanda suna rushe sannan sai malo yake cewa wa minha ahadithul masih alam na alaini zakarahu tahawi wa ghayruhu tahawi da shi da wasu malaman su suka ambaci cewa an samu wasu malamai sun tafi akan rashin halaccin shafa akan takalma guda biyu yanzu ba shafa ake magana akan hussi ba a annal takalmi ne kake saye da shi sandal ne ko kuwa kobashus ne wanda idanuwan kafarka suna waje ana aiki da waɗannan hadisan ko ba aiki da su malam tahawi ya ce sam ba aiki da waɗannan hadisan haka wasu malaman ma suka faɗi to hadisan da suka zo dai da farko tukuna ina son kusan cewa al'imamu turmi ya fitar da wasu daga cikinsu abu dauda da bai haƙi da ahmad da al'imamu annasa'i sun fitar da wasu hadisai daga cikinsu to matsalar ita ce shin waɗannan hadisan sahihai ne tukuna ko ba sahihai ba ibn hajar dai ya ainihin rauna da hadisan amma a shek ahmad shakir da malam nasir bin albani dukkaninsu sun sahaha waɗannan hadisai kuma tirmidhi ma da kanshi ya hasan wasu daga cikinsu kuma gaskiyar lamari shine waɗannan hadisai babu shakka dangane da a riwayoyinsu akwai waɗanda suke sahihai akwai waɗanda suke hasanai akwai kuma waɗanda suke ba'ifai amma shi ibn hajar ya ainihin ba'afa su ne baki ɗayansu amma gaskiyar lamari shafa akan takalmi ba fa akan hufi ba tukuna akan takalmi ta tabbata ina fata an gane don haka shi kan shi malam nuruddin ikar sai ce wayarwa an ibrahim naka'i al-akhdh bil masih alam na alaini faqad akhraja an ibn abi shayba annahu qala أن علام بمنزلة الخفين تاجي cikin tabi'a an samu ibnu abi shayba da wannan ainihin mazhabin amma eh ibrahim an-nakhai ina fata an gane to gaskiya saboda Allah hadisai dai sun tabbatar da haka to cewar wasu malamai sun haɗu akan ba aiki da su to wannan magana ba ta taso ba wannan ha hadisu anna anna fi 25 min al-ibli khamsu shiyahin kun san zakkar raƙuma da raƙuma ake fitarwa zakkar raƙuma da raƙuma ake fitarwa in ke nisa yawa a matakin farko ne ake fitar da ita da ne da ainihin dabbobi busashe ƙanana amma in ke nisa fa to daga cikin nisan nan ai in ta kai gada ashirin da biyar da ne ake yin ta da raƙumi ake yin ta to sai ga wani hadisi yana cewa in ta kai ashirin da biyar za a ba da awaki biyar to wannan hadisin sai malam yake cewa an ruwaito wannan mazhabin daga sayyidina ali kamar da yazo cikin fatihul bari cewa ibnu abi shaida ya ainihin ruwaito haka daga aliyu mazhabin aliyu ne kuma daga aliyu ya ce marfu'i amma riwayar marfu'iya shi kanshi ibn hajar ya ba a fata mafi yawancin malamai to sun tafi akan akasin haka ba don kuma ba saboda hadisan da suka zo sun ce ne fi hamsin wa ishirina min al-ibil ila hamsin wa salasina bintu makhadin unsa raƙuman da suka kai ashirin da biyar har zuwa talatin to za a bayar da raƙuma ne ta mace wadda uwarta take ɗauke da tsohon cikin ƙaninta uwarta tana ɗauke da tsohon cikin ƙaninta tana dab da ta haihu to sai a bada wadda aka yaye amma insa mace ko kun fahimta malam ya fassara cewa ita ce wadda ta cika cikakken shekara guda ta shiga ainihin shekara ta biyu to kenan yanzu hadisin da yake cewa in aka kai wannan gabar madadin a bada wannan bintu makhadin unsa za a bada hamsu shiyahin sai malam yake to kaga wannan ruwaya ta zama shabba kenan amma mazhabin aliyu ne a mazhabance amma a marfu'ance fa hadisin shaz ne to sai malamai suka haɗu akan rashin halaccin aiki da shi to yanzu aka tambaye ka menene matsalar wannan riwayar da ta sa malamai suka haɗu akan rashin aiki da ita sai ka ce saboda shuzuz domin suna da riwaya wadda take mahfuza ko ingantacciya to kenan bai halatta su aiki da wadda take shazza ba ko mun fahimta jama'a wannan kenan sai ce wamin ha hadisi taurisi al-maula min asfal idan mutum ya zama bashi da magaji kakaf amma yana da bararren bawa bararren bawa ne da shi ya yanta bawan shi ne min asfal ba wai bawan ne ya yanta shi a'a kai ne kake da dukiya daga cikin dukiyarka akwai wani bawa sai ka yanta shi sai ya koma ya zama akwai wala'i a tsakanin ku wato ka zama maulan shi ya zama maulanka amma shi maulanka ne min asal kasa yake da kai sai ka kwanta ka rasu dukiyar nan baka da ɗa baka da duk wani wanda a shar'anta zai gaje ka ina matsayin wannan yayi gado to akwai hadisi ainihin akan haka wanda al-imamu abu dauda da tirmidhi da ibnu majah suka ruwaito daga ausaja daga abdullahi dan abbas yake anna rajulan mata ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa lam yada warisan illa abdan huwa a'taqahu wa mutu ya bar bawa wanda shi ya yanta bawan kuma bai da magaji fa atahu an sallallahu alaihi wa sallama mirasahu sai za Allah ya ɗibi gadan wannan mutumin sai bai wannan bawa yantace malai yake wallahu litirmidhi lafazin na tirmidhi ne bari ku ji abin da tirmidhi yace سيتي هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب كن دي حديث أما كما أيكم دما لمي سكي أكرقش من مثلا إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين ba hadisin da turmi ya rawaito ya hassana shi amma malamai suka tashi fatawafa ba sa aiki da hadisin sai ce dukiyar ba za a ɗiba a ba wancan bararren bawa ba sai a kai ta baitul malin musulmi to ibn qutayba da yaje cikin ta'awul mukhtalif al hadith yake wal fuqaha ala khilaf zalika malamai ba sa aiki da yadda wannan hadisi yazo imma littihamihim aw sajahaba ko dai saboda tuhumar aw saja wanda ya rawaito hadisin wa annahu mimma la yathbutu bihi fardun aw sunnah cewa riwayar ausaja riwaya ce da ba za a iya tabbatar da farilla ko sunna da ita ba wa inna li tahrifin fi ta'wil ko kuma saboda ainihin wato juya ma'anar wannan hadisi ka annahu ta'wiluhu lam yada warisan illa maulan huwa ataqal mayyit sai su juya shi kuji lam yada warisan illa maulan huwa ataqal mayyit sai zama sama yawa ta jiyo ta koma ƙasa ƙasa ta jiyo ta koma sama ma'ana kenan yanzu shi mamacin ko shi mamacin shi ne maula na ainihin wancan na sama ɗin sai ce fawajuzu ala hadha ta'awil an yakuna warisan li'annahu maula al-mutawaffa wa inna an-nafhu suka ce ko dai a ta'awilin hadisin haka ko kuma a ce hadisin an shafe shi to ba ni son mu kai maganar shafewa tukuni tun da ba a kawo wanda ya shafe shi ba amma a fara magana dangane da wannan ta'awilin cikin ku waye bai fahimci menene ta'awilin nan ba ku duba jama'a yanzu abin da ake magana wani zuma ne shi ne ya yanta bawan shi sai shi wannan na sana din sai ya mutu zai da kowa da zai gaje shi sai aka ce hadisin ya ce a ɗibo dukiya a ba wannan to sai aka ce na ɗaya akwai matsaloli guda uku game da hadisin matsalar farko ita ce matsalar ba'a wadda za mu dawo kanta matsala ta biyu matsalar ta'awili wadda ita muke kai matsala ta uku ita ce matsalar nafa wadda za mu zaukar da ita ma abin da muke so yanzu muna magana ta'awilin ne tukuna don ina son ku fahimci me ake nufi da ta'awilin ko dai a yi ta'awilin hadisi a ce to a juya madadin shi ne gidan ne eh ya mutu a'a a ce shi bararren bawan ne ya mutu ya bar dukiya kuma ba shi da wanda zai gaje shi to mai gidan shi da ya yanta shi sai gaje shi ko kun fahimta suna neman wa hadisin mafita ne to ina son ki kuma kun fahimci ta'awulin da kyau to in kun fahimci ta'awulin da kyau to shikenan sai mu tsaya sai mu tsallaka zuwa ga mas'ala ta biyu mas'alar ausaja dole ne sai a bincika game da shi menene malamai suka yi magana dangane da shi domin in kuka duba shi ne wani yake hadisin daga sahabi abdullahi dan mas'ud kai dan abbas dan haka gashi sai ku taya mu dubawa kun gado aiki da zai tsare ba ke ina fata an gane ainin wa zaka tafi ainin da wawun ainin da wawun wato ina son mu rinka yin haka ne don ku saba yadda za ka iya bincike in ta kama masu a ce sai ka je ka yi alwala da daddare ka yi shafa'i da wuturi an ka maka ti da gahawa ka sha a'a kar ku manta wani ne ya ruwaito hadisi asalin suwa suka fitar da hadisin abu dauda da tirmidhi da ibn maja haka ne su ne suka fitar kenan yanzu tabbas za ka samu cikakkun bayanai game da wannan mutumin a ina a cikin sahabi da sahabi da makamantan haka amma saboda neman yanzu a sauƙaƙe kafin a tsawaita tukuna bari mu ɗan wata hanya da muke fatan in Allah ya so za a iya kaiwa ga samo shi yanzu yanzu in so wanda yake da wadataccen lokaci bayan an tashi sai ya ainihin wato tafi zuwa ga waɗannan kaɓa kaɓɓen littattafai la'aufaja duk rashin samun shi kamar yadda na faɗa mana fa a irin waɗannan tafan da kake nema cikin gaggawa ko ba dalili ba ne akan kace babu don ta iya yiwa inda ba ka je ka duba ɗin ko an kira shi da ainihin wato alkunya shi ko da nisbar shi ko da wani abu gashi aufaja ibn rabah akwai kuma aufaja المكي عوفجة ابن الرماح gashi sai shi wannan malami alhaisan yake cewa wa huwa fiqa malam nasiruddin al-albani yace wa waffaqahu ibn ma'in wa ibn ibban faqad qala fihi ad-dar qutni shibh al-majhul la yurwa anhu aw la yarwi anhu ghayr asim wa la yuhtaj bihi lakin yu'tabaru bihi kun ji wannan magana kenan qultu sai shi malam Nasiruddin yake cewa ولذلك لم يوفقه الحافظ في التقريب بل قال فيه مقبول تزامن zo a cikin karatun ilmin rijal da muke yi idan ibn hajar yace maqbulun yana nufin maqbulun fil mutaba'a don haka ba za ka hassana hadisin shi ba sai in ya taho tare da wani to amma fanna son kusan ba wannan ne ausa janmu ba ba na mu ausa jatu din ausa jatu al-makki maula ibn abbas yake a duba irwa'ul ghalil mujalladi na shida shafi na 114 sai yake laysa bi mashhurin ba mutum ne shahararre ba kama fi taqrib haka magana ta zo cikin taqrib wa qala ahmad ahmad yace la a'rifuhu ban san shi ba a karanta silsilar da'ifa mujallar na biyu shafi na 158 a nan ma laisa bil mashhur ibn adi yake qala al bukhari lam yasihha hadithuhu hadisin shi bai tabbata ba to kuma shi ne asalin ausajan dama da muke magana don haka in ka dubi wannan ausaja din ya fi sakwarkwacewa fiye da ausaja na farko don shi wancan an ɗan samu kalmomi na yabo wanda ƙarshe ibn hajar ya ta haƙiƙi akan cewa makabulin inda mutaba'a amma wannan fa a shi nan hatta bukhari cewa lam yasah hadithuhu to kenan yanzu sai ku dawo sai ku dubi wannan qadiyya ba'a to kaga ashe tun matakin farko shi wannan hadisin da malaman waɗanda suka haɗu akan ba za a yi aiki da shi ba kamar yadda Tirmidhi ya ce da Ibn Qutayba kaga matakin farko sai ka ce saboda ne ba'afin shi to tun da fihi hadha ba'af a ko ka ce wa huwa da'ifun kana da hurriya ka ce wa huwa da'ifun shikenan yanzu ta ayyuri bai taso ba nafa bai taso ba shi kenan ko mun fahimta jama'a ta aikin aiki ne fa yanzu a ƙarƙashin wannan kenan abin da malamai suke a kai ɗin shi ne za a tafi a kan shi idan mutum ya ɗanta bawa sai bawan nan ya kwanta ya rasu idan wannan bawa yana da dukiya in yana da madada madadan shi su ne aula ba su ci dukiyar shi idan ba shi da magada ko ɗaya fa to shi kenan kai kun fahimta jama'a sai a koma waye zai ci gadon shi a ina ba ka dukiyar shi afwan bai tuni ba a kai kenan yanzu wannan ya nuna maka in mutum ya yanta bawa eh in bawan ya rasu kuma yana da magada kenan ba za a ba wannan mai gidan shi ko taro ba ko kun fahimci wannan da kyau aha yana da bawa sai ya yanta bawan da ya yanta bawan bawan ya zama ya zama ɗa amma akwai wala'i sai ya kwanta ya rasu shi bawan yana da ɗaɗa da mata za a ɗibi dukiyar gado a ba maulancan ba za a ba shi ba ko da gadon shi ahim
yana magana ne akan shi ne gidan ne idan ya mutu in zai da wanda zai gaje shi to za a ba ba ranar ba wannan shi wadda ya ai ta'awulin ke nan ai a ta'awulin far'u tasrih mun tattauna mun jiya in ka je kana ta'awuli wato ka tafi akan inganci kenan yanzu ai su matsalar da sun ɗauki hadisin ya tabbata ne sai suka tafi da ta'awulin shi amma yanzu mun gamsu hadisin nan bai tabbata ba cikin da hadisin nan bai tabbata ba yanzu magana ta aini bata taso ba sai mu gudanar da hadisin a yadda ya so a yadda ya zo cewa anna rajulan mata ala ahdi rasulillah wa lam yada warisan illa abdan shi mutumin ne ya rasu shi mutumin ne gida ne ya rasu da ya rasu sai bai da magaji ko kwaya daya sai sai bawa da ya bari za a ɗauki gado a ba bawan hadisin ya ce eh sai muka ce to amma wannan hadisin na ɗaya bai tabbata ba na biyu ne malamai suke aiki kai ɗa ka rasu ba ka da magaji ko ɗaya a cikin 'ya'yanka ko matanka ko danginka eh to madadin a ba bararren bawanka sai a kai dukiyar baitulmali mali kun fahimci matsala haka to sai na juyo mana ita na ce to kaddara yanzu shi bararren bawan in ya rasu a irin wannan halin ka gane yanzu ba mai gidan bane ya rasu bawan ne ya rasu amma fa bara wanda aka yanta mai gida yana da gado jin shi da gado to sai muka ce a kaddara shi na sai ta faru irin yadda ta faru ga mai gidan shi shi na bai da kowa za a ba mai gidan ba za a ba mai gidan ba ina za a kai dukiyar yawa yanzu ni abin da nake so in warware muku wato so da dama akwai waɗansu matsaloli a cikin ko za ka ga cewa asalin nassin da malamai suka yi hujja da shi juya shi suka yi to shi ne yanzu tun da mun tabbatar da raunin riwaya a tafi da ita a haka ko to kuma sai muka ce ko da hakan ne to juya matsalar in ka juya matsalar tana nan bai taso ba wani hadisin ga shi nan da irin shi ai kan san ba shi ba abin da ne na faɗa muku ba tunda mu ke sa ba a sa malamin hadisi alƙalanci ba a sa shi principal ba a sa shi limanci saboda duk yan hadisan ku da muke da su a firin ku a rufe in ya tashi duk matsalar sai ce abinci ko dalilin ta wani malamin wanda malam ali da wata rauna karatu ce haka wata matsala ta taso sai aka ce a kira malam ali adam da aka kira shi wani yake to kun ga shi yanzu sai ya binciko kuma Allah ya hana bincike Allah ya hana bincike don gane gaskiya ba ina fata an gane yawa saboda haka asalin me yake da suna gado da wala'i babu kenan to mu dawo mu dubi mas'ala mu dubi hadisin Aisha innamal wala'u liman a'taqa to me amfanin wala'i kenan a hadisin Aisha a ko da akwai eh wato duk abubuwan da ake neman waye tsayawa ne waye mai gidan wane rigingimu da aka bi da makamantansu wurin shi ba a tawo a'a yaya ba za ka ci komi ba amma yana da rai yaronka ne kamar matsayin ɗanka bai balaga ba sai aka ba shi mata tana hannunka ko kun fahimta ta Allah ya ce maka ga shi nan sai yake cewa wa qad zakarna al-kalama alayhi ibn rajab yace mun ambaci maganganun akan wannan hadisin amma ina son ku gane yana nufin a cikin sharhin nashi wanda wannan sharhin wallahi alam a zahiri ya bata amma ina tabbatar muku da cewa nan da yan shekaru kaɗan ana ta ƙoƙarin gano duk inda makatutat suke duk inda makatutat suke saboda alhamdulillah yanzu ba irin da bane don an samu wani lokaci ne a da jama'a malaman duniyar musulunci kyamar zuwa kasar turai na suke gaba daya yanzu da aka samu akwai matasan malamai da kan je to sakamakon wannan zuwan ana zuwa ana samu wasu turas ina fata an gane ku kuma da wutan murna Allah madaukakin sarki ya taimaka ta na'am to sai yake cewa wani na hadisin raba to ba kuma hadisin shan nono annahu la yuharrimu illa ashiru raba'atin hadisin nan da ke cewa sai ɗaya sha nono sau goma sannan ne zai haramta ga wannan mace da ita da salsalarta to da farko tukuna shan nonon sau goma ko kuwa nafsa goma tsotsai goma ma'ana yau an kawo shi gobe ma an kawo shi wata ran haka dai ko kuwa ya tsotsa ɗaya biyu uku hudu har goma to bar goma ce musulun fitar da wannan hadisin daga aisha allah kara mata yarda ta ce kana shi na unzula min alquran daga cikin ayoyin alqur'ani waɗanda aka saukar da su akwai ashirin raba'atin ma'alumatin yuharrimna tsotsan nono so goma sanannu to suna haramtar da ɗa ga wannan mace da ita da falfalata to kaga cewa raba'atin yana nuna ba tsotso ba karo goma ba tsotsa ɗaya biyu tsotso a a shan a kawo shi a wannan munasabar a wata munasabar a kawo shi a kawo shi a wata munasabar abubuwan da za su je bayan hadisin za su za su bayyana ثم نسخنا بخمس معلومات sannan sai aka shafe waɗannan ayoyi da cewa biyar ma in dai shan nonon sau biyar sun zama sanannu to shi kenan sun haramta فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن من الله يا رسول waɗannan ayoyi suna daga cikin abubuwan da ake karantawa na alkur'ani to shi malam ya fassara ai anna nuzula tahrim bi khamsin bil khamsi ta'akhkhara hatta innahu tuwfiya rasulullah hatta innahu sallallahu alaihi wa sallama tuwfiya wa ba'd an-nas yaj'alaha qur'anan wannan Allah ya rasu wasu mutane suna nan suna saka waɗannan ayoyi masu magana biyar din a matsayin qur'ani بكونه لم يبلغ بأنها منسوخة التلاوة saboda labari bai kai da waɗannan mutane akan cewa an shafe karatunsu ba wa qadin aqada ijma'ul umma ala anna hadha laysa qur'anan yutla to ijma'u ya tabbata akan cewa al'umma ta haɗu akan cewa wannan ba qur'ani ba tare da cewa annabi ya rasu wasu suna ci gaba da karanta waɗannan a matsayin ayoyin alqur'ani saboda me saboda shafe karatunsu bai kai gare su ba to yanzu wannan za a kai zuwa ga matsala ta amma su wannan su kuma da nau'in shi na farko ina so mu duba akwai shafe tilawa da shafe hukunci na biyu akwai shafe hukunci da barin tilawa to yanzu me ake nunawa a nan me ya faru a wannan gaba nan ta Aisha an shafe tilawa amma hukunci yana nan baƙi to sai aka samu wasu sahabbai ba su san an shafe tilawa ba har annabi ya rasu suna ta karantawa to shi ne sai malam yake cewa al'umma ta haɗu akan wannan ayar ba ƙur'ani ba ce ba za a karanta ta ba amma hukuncin ba domin yana khamsu raba'atin a raba'atin muharrimna ta da a dubi matsalar malam ke cewa wala khilafa fi tarki al'amal bil ashr raba'atin babu sabani malamai sun haɗu kan cewa ashar raba'at din nan to babu shakka ba za a aiki da su ba duk malamai sun haɗu وعمل الشافعية والحنبلية بالخمس وقال الحنفية والمالكية قليل الرباء وكثيره يحرم النكاح شافعية في تسكى أيكي دائما حديثي مدير نمي نتي وشنون سيدير ينا هرمتاوى حنفية ومالكية في تسكى دكتن دنيا ينا هرمت أولي ولم يعملوا بحديث الخمس وفي أيك ده حديث اللي يكي تبتر بجير بقى كما كتنبيك ومين حديث اللي يكي تبتر بجير شيء وانا حديث شيء وانا حديث دان النبي يا رسول كنت نامي karatun ne aka ɗauke sai dai ga waɗanda ba san an ɗauke karatun ba kenan yanzu wannan hadisi na biyar na maganar shan nono sai biyar da shafi'iya da hanabila suna aiki da shi malikawa suka ce a'a ko da sau ɗaya ne ya sha nuna hukunci na nan gashi nan walam ya amalu bi hadisul khamsa raba'at lima fihi min al iskal saboda sai suka ce akwai iskal a cikin shi menene iskalin shi ne abubuwan da suka zo a cikin hadisi don iskalin taso da shi suka yi akan cewa to ai in yanzu kace an bar hukuncin ba a share hukuncin ba ayoyin aka share menene ke nuna maka haka a cikin hadisin da zai taimake ka ka fahimci haka wannan magana ta ƙarshe cewa annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallama kaza kaza sharhi ne da malamai suke amma ita Aisha ce ya ce fatayyishi rasulullahi wa hunna fi ma yuqra'u min alquran yanzu wani ya gada na sai ce wannan aya qur'ani ce musamman masu zargin su Usman sai ce su Usman ne da suka zo aikin tattara qur'ani suka cire ta ko kun fahimta don haka su malikiya sai suka ce to in fa an ce za a yi maganar hamsu raba'ati to yanzu za a bayo da ayar kenan na gaba daya don haka kawai waɗannan ayoyi gaba daya ko kuma shi kanshi hadisin yana da iskali to kawai a tafi akan cewa kalilin raba wa kasiruhu يحرم النكاح ومن أدلة الصحيحة التي جاءت معلقة في التحريم بالرضاع kuma malam yake cewa saboda ayoyi a saboda hadisai waɗanda suka zo suna magana kai tsaye game da harancin aure in an samar da sha'awa da kauli ta'ala kamar da Allah yake cewa wa ummahatukum allati arda'anakum da uwayenku da suka shayar da ku wa akhawatukum min arda'a da ɗan uwanku na shan nono wannan menene itlaqi ne to taqayyidin shi da khams sai suka ce to iskali ne don haka a bar shi mutalak hukumin jama'a wannan mas'alar tana daga cikin masail hakikanin al'amarin masailin khilaf wato ba kowace matsala ce da mu take rikita mu take rikitacciya a wurin malamai ba ta iya ya mu tana rikita mu amma ko kaɗan wani malami ba ta kai mishi ma ya ɓata lokacin da zai kalle ta ya sharhinta ba a gundarinta ta wadatar da kowa to amma wannan na daga cikin matsalar da su kansu malaman da ake kiran su malamai da hakkin su kansu sun yi sabani a kai na kan ka samu irin su malam abubakar ibn al-munzir a cikin kitab al-awsat da ibn al-jawzi a cikin littafin shi at-tahqiq fi masail al-khilaf duk sun kawo matsala akan raba'a din nan kun fahimta jama'a na farko dai tukuna ga magana wadda take muhaqqaqa amma ita ma tana da itirabi amma zan bada amsa itirabi shan nonon da ke haramta shi ne shan nonon da ya faru daga haihuwa zuwa shekara biyu to ya za a yi da hadisin huzaifa wanda yanzu sallama yana son shi wurin mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ta shayar da shi shi kenan ta shayar da shi ga shi da girman shi to wannan hadisin hakika waqi'a ce ta faru don ne don a samu warware wannan yanayi da aka shiga don haka ingantacciyar magana shi ne duk wanda ya sha nono daga haihuwar shi zuwa shekara biyu to shi ne ake magana to ya rage yanzu tsakanin mazhabin nan na shafi'iyya da mazhabin malikiya wanne ne za a yi ƙarshe shi dai mazhabin shafi'iyya abin da yake tabbatarwa shi ne gini akan hadisin aisha wanda ya cikin bukhari shi ne sai an sha nono sau biyar su kuma malikawa fa abin da suke cewa wannan so ɗaya ko so biyu a sadda yaron ya shashi ya shashi ya biya mai bukata eh to matukar ya shashi ya biya mishi bukata magana ta ƙare amma gaskiya saboda Allah ni a iya fahimtar da na gamsu da ita a yanzu shine a tafi da hadisin nan na Aisha tun da hadisi ya zo ya sassale matsala musamman a da ya fi da goma gundarin alkur'ani eh aya ce sai aka shafe karatunta aka shafe tilawarta aka shafe tilawarta da hukuncinta sai aka bar hukunci a biyar aka shafe tilawa kenan yanzu in ka so da za ka ce wannan tarjihi ne tsakanin qur'ani da hadisi ba ka iya cewa tarjihi ne tsakanin qur'ani da qur'ani ma'ana wannan na bada ansa ne ga malikiya da ainihin hanafiya da suka ce za su yi amfani da itlaqin mutlaqa aya da ta magana shayarwa to sai a ce ai aya ce ta zo da kaidi da nawa da biyar hadisin ya ba da labarin ayar ne kadai wannan shi ne amma akwai wasu maganganu masu yawa wanda in ka karanta a birnin bahiya sharhin birnin bahiya a rabatun nabiya ta shaukani ta hassan khan da ainihin wato addarariyar nabiya za ka ga ƙarin bayani sharhin shaukani din malam ka ka taɓa mini tambayar mas'ala a lokacin menene ka gamsu da shi zuwa mas'ala akwai littafin da kawai ne na zai a kai lokacin da shi a wanda na gamsu da shi ni da na ta tafi ma a matsayin shekara biyu a ai da ma shekara biyu wannan babu jayayya shi ne mazhabi rajihi to amma a shekara biyu in ya sha so nawa
shekara biyu ko in dai ya sha ya koshi
shi ne mazhabin malikiyar kenan ma'ana in dai har baka kai biyar ba ya sha so ɗaya ko so biyu ko so uku ko so hudu dukkan nan malikiya ne ko hanafiya kai muwafaka da mazhabin su in ka kai biyar kuma shine ya kai shafi'iya da hanabila shine ta koma kan asalin hadisi eh Malam Ahmad bin Abdulhad ya rubuta wani littafi wanda yake haƙiƙin mas'ala akan haka ina fata an gane wallahu a'lam wato wanda ya tattauna akan mas'alar bari mun samu lokaci tun da yanzu mun fara tattaunawa littafin sun fara fitowa abin amma dai ni na fi gamsuwa akan in har ya sha ya kai karo biyar din amma da na cewar sai in ya sha yana shekara biyu zuwa ƙasa to wannan ita ce magana rajiha abinda ya faru za ka ga malamai da yawa musamman mu'asirai daga cikin malaman fiqh suna cewa dan ne gida ya sha nonon matar shi babu komai to ka in an ɗauko wancan mazhabin na Huzaifa to wanda bai sha nonon matar shi daga wannan ta zama uwar shi ka ga matsala ta faru Allah ya taimaka to lallai ina ganin anan ne ainihin za mu saurara insha Allah sai an je karatu na gaba za a ci gaba da tattauna waɗannan hadisai ina son fa ku gane fa ko ɗaya bisa uku na matsalolin ba a ci ba hadisan suna da yawa waɗannan na waɗanda ibn rajab yana kawowa ne akan wasu malamai waɗanda shi kamar ya gamsu da waɗannan matsalolin to zai zai fara lissafi mana waɗansu hadisai kuma waɗanda zai ce faslin fi ahadisa du'iya tarkul amali biha wa laysa kadhalika yanzu nan shi waɗanda ya gamsu ne yake kawo mana ko da yake shi ma yana ɗan yin itirabi amma nan kuma zai zai fara lissafi min waɗanda an yi da'awar haka ne waɗanda su ma ba ka zo ka same su ga sunan fa masha Allah sun kai wajen guda biyar amma abin da ya sa na ga dacewar a tsaya a tattauna wannan mas'alar saboda waɗannan mas'alolin za a zo a ta karo da su a ta karo da su a ta karo da su musamman a cikin karatun fiqh yanzu kan mas'alar ɗazu al-musu alam na alaini sai ka karanta littafin ainihin almisli alal jera baini wal husaini na malam ainihin al'allamatul qasimi da ta'aliki da tatimma da albadi mishi ya sa mishi tamamin nisa fi ahkamul nisa ya ka ga hadisai birjik sannan ka karanta ahmad shakir a cikin sharhin shi da ta'alikin shi da ya wasu mini turmiji a mujallar na farko sa ga ya goyi bayan mas'alar ɗari bisa ɗari ya inganta hadisan to kun ga ashe nan za ka fara gano wata matsala wadda nake muku ishara akan mun zo karatu na gaba za a bi a tattauna ta dangane da tamamin minna akan wannan ka'ida ta cewa alqa'idatu rabi'a ashar wujudu al-amal bil hadith sahih wa in lam ya'mal bihi ahad Allah madaukakin sarki ya taimaka ba mu saurara nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk